أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ‘Yan uwa yau muna sha shida ga watan bakwai hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya akan wato aya ta 94 zuwa ta 95 da yake tana da alaka da aya ta 93 a yau a cikin suratul a'raf za mu tashi akan aya ta 93 zuwa aya ta 94 a shafi na 162 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus, al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya ce wa ma'arsal na fi ƙaryatin min nabiyin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وانا آية ta zo ne ƙarshen ƙissoshi na annabawa da Allah ya ba da labari waɗansu daga cikin annabawa da Allah ya ba da labarin yadda suka tattauna da al'ummominsu an ba da labarin annabi Nuh da yadda ya yi fafutuka tsakaninsa da mutanensa sannan aka zo aka ba da ƙissa ta annabi Hud annabi Hud da kuma yadda ya fafutuka da samudawa aka zo aka kawo ƙissa ta annabi Salih da yadda ya fafutuka da mutanensa an gane ko hudu da adawa salih da samudawa sannan kuma aka kawo kissa ta annabi lut sannan aka zo da kissa ta annabi shu'aib bayan kissa ta annabi shu'aib karshe an faɗi Allah subhanahu wataala ya faɗi dukkan kowane annabi yadda aka ƙare da mutanensa annabi shu'aib an halakar da mutanensa har Allah ya musu raddi ya nuna cewa da suke yi wanda ya bi annabi shu'aib yayi hasara to kenan ko in wanda bi annabi shu'aibu yayi hasara shi annabi shu'aibu a fadar su shine shugaban masu hasara an gane ko Allah ya musu raddi sannan a ƙarshe annabi hud wato annabi shu'aib ya nuna ma mutanen sa nayi muku na isar da sakon Allah zuwa gare ku a ƙarshe fa kaifa asa ala qaumin kafirin ya za a yi kuma duk da yake muna da alaka ta jini ko ko ta zama tare da su amma da yake sun bijire ma Allah ya za a yi in yi bakin ciki akan mutanen da suke kafirai wanda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa bai dace a yi baƙin ciki akan mutanen da suka bijire mishi ba. Bani Isra'il haka Allah ya faɗa kansu a cikin suratul ma'ida ko ba haka ba, ƙwala fa inna ha muharramatun alaihim, arba'i na sanatan ya tihuna fil ard, fala ta'asa alal ƙaumil fasiqin. Sannan kuma haka Allah ya faɗa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yanzu dai a cikin suratul ma'ida kai ya baƙin ciki akan mutane waɗanda suke kafin raini ko ba haka ba. wato qul ya ahlal kitab لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين كنا دون هكا bai dace mutum ya bakin ciki ba akan mutanen da suke sabon Allah idan Allah subhanahu wataala ya kama su ina fata an fahimce ni to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayani wanda yake am yanzu nan za a bada misali ne saboda alqur'ani bai zo da bayanin kissoshin annabawa duka gaba daya ba saboda suna da yawa sai Allah ya ce wa ma arsalna bari ma ku ji ba wai mutanen annabi nuhu ba da annabi hudu da annabi salih da annabi lutu da annabi shu'aibu wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin ba mu taba turawa ba fi qaryatin a cikin wata alqarya an gane ko kalima ta alqarya asalin ta daga larabci daga aljam'u ne laraba suna cewa qaraitul ma'a fil haud na tattara ruwa fil haudi a cikin wato kuka ce kwadar ko abin da ya kama da haka an gane ko to ita ko alqarya tana tattaro mutane fi qaryatin a cikin wata alqarya min nabiyin wani annabi ba mu taba tura wani annabi ba a cikin wata alƙarya minkin nan ga bayani ya gabata wato asilinta an ƙara ta ne a cikin yaren larabci ba cikin qur'ani ba dan ƙarin ma'ana asalin maganar wa ma arsalna fi qaryatin nabiyyan dama malamai na nahau sun kace ana ƙara min gaban fa'ili an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir ko a ƙara ta gaban maf'ulun bihi kamar nan da aka ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ko a ƙara ta gaban mubtada malakum min ilahin ghairu asluhu malakum ilahun ghairu to dan saboda ta fitar da wato abin daga am ta ƙara tabbatar da shi bai buƙatar wani khas an gane ko ba mu taɓa tura a cikin wata alƙarya ba wani annabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa face nan illa sun ka ce istisna'un ne min umumil ahwal illa akhidina face mun rike ahlaha mutanen garin bil ba'sa'i al ba'sa yana nufin wato tsanani na rayuwa kenan kada a sa tsammanin cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai jarrabe mutane ba don sun bi Allah ko kun bi Allah sai Allah ya jarrabe ku shi yasa Allah ya jarrabe annabawa ba wai don saboda wani laifi ba don saboda akwai hikimomi cikin jarraba al'ummomi wadarra da cututtuka wanda mun ce kalima ta albasu galibi a cikin yaren larabci tana nufin tsanani adarra kuma tana nufin cuta darra yadurru ko ba haka ba to me yasa Allah yake yin wannan kamar wani ya tambayi Allah subhanahu wataala sai Allah ce la'allahum yadarrun dan saboda su yi kankan da kai ashe idan kaga Allah ya jarrabe ka da wani abu da yawan mutane wani lokaci in jarabawa ta yawa sai kaga suna wato ganin me yasa abu kaza yake faruwa a'a yana yiwa akwai sharri da dama da Allah yake son ka gane idan baka shiga cikin jarabawa ba da wuya ka gane wane ne masoyinka wane ne ba masoyinka ba ibtila'i da Allah subhanahu wataala yake yana da hikimomi daban-daban daban-daban mun ka ce yadarrauna asalin wannan kalima yatadarrauna ne wato ta'un sai aka dauke ta aka sanya ta cikin dadun amma a wani wuri sai Allah ya kawo ta wato ta'un din ta fito saboda ilmu sarf wani lokaci ana sanya wani harafi cikin wani harafi akwai idghami cikin ilmu tajwid akwai kuma idghami cikin ilmu sarf runan zance ilmu sarf muke yi Allah subhanahu wata'ala ce a cikin suratul an'am tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un a cikin suratul mu'minun yake cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun shine kenan ka san abin da ake nufi me yasa Allah ya kama su da tsanani la'allahum yadarrun dan saboda su yi kankan da kai su gane cewa akwai Allah fir'auna ya ce shine ubangiji ana rabbukumul a'la ya ce shine Allah ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma da jarbawa ta zo sai yarda a roƙan mishi Allah ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ده مصيبة تيوا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك يعني سن يرد أكوي الله إنا فاتا أنفهم شيء توسأل الله ثم بدلنا مكان السيئة ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء قد مس آباءنا فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون Allah ce summa sannan kenan bayan waccan jarrabawa baddalna muka musanya musu makana sayyi'ati wurin mummuna shine wannan albasa wad-dharra abubuwan da suka shafe su na cututtuka alhasana kyakkyawa kalima ta as-sayyi'a sifa ce mushabbiha wato in an ce sa'a yasi'u to in an zo da sifa mushabbiha sai a ce sayyi'a an gane ko to wawun kinnan tunda yasu'u ne sai an kaga da wawun da ya'un a ce sayyi'a bai da dadi sai an ka ce sayyi'a da mai ya'un da mai wawun duka ana mai da su ya'un ne an gane ko to haka wato sayyi'a mummuna me yasa an ka sanya mata mummuna li'annaha tasu'u sahibaha domin mutum idan ya shiga cikin matsaloli daga fuskar sa ma za a gani malam bahaushe yace labarin zuciya a tambayi mi a tambayi fuska idan kana cikin matsaloli to dole ko kaci ko kaso za a gani idanu sai su tona asiri sai hawaye su yo dal ko ba haka ba alhasana sai mun ka kawo wato kikkiawa kenan waɗannan makana shi baddala yana buƙatar maf'uli guda biyu kenan makana shine maf'uli ɗinsa na farko alhasanata shine maf'uli ɗinsa na biyu an gane ko bayani ya gabata a wancan sati wato akan irabin da malamai sun kai waɗansu kuma sun ce fi makani sayyi'a alhasana ita ba alhasana sifa ce musabbiha hasuna yahsunu sai a ce hasanun mai kyau abin da yake mace kuma sai a ce hasana kyakkyawa nan in ka gana ma ka bar su a matsayin sunaye ko kuma in ka gana ma ka ɗauke su sifa ce wadda an shafi abin ganata kenan sun mabaddalna makana alhalati sayyi'a alhalata alhasana in ka gana ma in ka gana ma kuma ka ɗauke su a'a sun zamanto matsayin sunaye muka kawo hali mai kyau bayan wancan wato muka kawo hali mai kyau bayan mummuna don saboda a gani shin talauci ne sa su suka ja da baya wahala ce ta sa su rashin yin imani idan aka ba su daɗi shin za su yi imani kuma za su yi imani ba wannan kuma jarabawa ba wai don saboda Allah bai sani ba ne, a'a, ku da za ku yi shaida akan su ranar tashin alkiyama, da kuma manzonsu shi gani cewa waɗannan mutanen ga abin da a halinsu, domin shi Allah ya san da ba za su yi imani ba, kakka sa tsammanin da ya ce wato Allah ya jarrabe su ne don ya gani don ya ƙara ilimi ne, a'a don ya bayyana muku ku gani, amma shi Allah ba zai ƙara wani ilimi ba a cikin jarraba mutane. Don mu fahimci wannan da kyau, wali yabtali Allahu ma fi sudurikum وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله يا سني amma nan zai bayyanawa hatta afau har sai da suka yawa afau nan muka ce shine suka yawa kada ka ɗauki kullun kalima ta larabci ka zo ka fassara ta baka san ma'anarta ba domin yana daga cikin abinda matsalar mutumin da ya karanta larabci tsagoronsa sai ya sa tsammanin zai iya ɗauka alkur'ani ya fassara zai iya ɗauka hadisai ya fassara zai iya ɗaukar littattafan fiƙihu ya gane abin da suke nufi ƙarshen ta sai ya ce malamai sun yi kuskure ashe jahilci ne ya ɗora makansa akan jahilci kowane ilimi yana da mustalahat nashi in qur'ani ne ka nemi littattafan da suke fassara kalmominsa al-mufradatu fi gharibil qur'an na imam al-asfahani in hadisi ne ka dibi sharhuhukan da aka yi ma littattafan hadisi ko ka dibi an-nihaya fi gharibil hadith na ibn al-asir in fiqhu ne ka nemi littattafan da sun kai bayanin al-mu'jamatul fiqhiyya in kuma wato abin da ya shafi larabci ne ka nemi al-ma'ajimul arabiyya amma sai kaga mutun yaje yayi dan karatun shi kadan ya dan san larabci ya zo ya ce malamai ba su gane ba ba su yi kaza ba ba su yi kaza ba ba su yi kaza ba kai ka je a jami'a ka shekara hudu ko ka yi masters shekara bakwai ko takwas ka yi har doctora misali ma shekara goma sha biyu ko shekara goma sha shida akwai malamin da ya kai shekara saba'in yana karantar da littattafai to ya an ka fi shi ganewa kai Allah ya kyauta hatta afau sai da suka yi yawa wa qalu sai suka ce malamai suka ce sun ce sun faɗi wannan magana qad massa aba anadra wa sarra suka ce ai ya shafi iyayenmu aba ana shine maf'ulun bihi ad-darra shine al-fa'il was sarra ma'tufun bihi dan kai hatta kaka ce aba una nan ba aba una bane qad massa ya shafi aba ana iyayenmu addarra'u cututtuka wasarra'u da kuma jin daɗi kenan ma'ana iyayenmu ma haka rayuwarsu ta kasance ina fatan kuna fahimta ta iyayenmu ma haka rayuwarsu ta kasance cikin sauki kenan wani lokaci su samu wahala wani lokaci su samu sauki ba wani abu bane shine ake kira at-tafsirul ilmi sai mutane yanzu duk jarabawar da Allah yake ma mutane Allah ya turo cututtuka ga sida nan da ake kira AIDS ta shigo ta wuce ga cututtuka irin su coronavirus marabakon mutane su gane jaraba su Allah yake yi don Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa sai a kuma ana karanta sai na turki change sai a cause de kaza de kaza eh, menene menene wai su sun ki yarda dai da akwai Allah to kaga ko halaka ta tabbata ga mutum ina fata an fahimce ni wa qalu qad massa aba an darra fi'li na massa wato in ka diba zaka ga yana da shadda asalin shi masasa ne kai hattara da duk fi'ilin da kaga yana da shadda in ka diba asalin fi'ilin ba sh- wato harafi biyu ne sai an ka sanya guda cikin guda massa asalin shi massa yamsasu sannan akwai farra yafirru asluhu farara yafriru akwai karra ya kurru asluhu karara ya kururu mai fatha da mai kasra da mai damba amma sai an ka ce massa aka hada shi dan ka amma sanin asalin shi sai ka koma cikin littattafan ilmu sarf zan baka littafi guda kadiba cikin hisnur rasin fi ilmi tasrif na abdullahi gondu karin sheikh usman bin fodiyo rahimahumullahu jami'an qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra suka ce ai ato farin ciki ko abubuwa na farin ciki da na bakin ciki ko kuma tsananin rayuwa da saukin rayuwa ai ya shafi iyayenmu can gaba ba wani abu bane wannan haka ne rayuwa take gudana busu ma yarda da Allah subhanahu wata'ala ne ke jarraba su ba shi ko dukkan rayuwarmu a matsayin jarrabawa take sannan ya kamata su gane bambancin al'ummar da aka turo mata annabi da al'ummar da ba a turo mata annabi ba domin kiyasi wani lokaci mutane in sun tashi kiyasin abu sai su yi kuskure yana daga cikin abin da yasa dukkan abin da ake son a zartas a duniya ake samun kuskure shine wani lokacin ba a kallon bambanci tsakankanin mutane yanzu zan baku misali a karantarwa idan ka zo cikin aji ilimin mutane ba ɗaya ba fahimtar su ba ɗaya ba ina fata ana fahimtar shi yadda suke ƙaunar karatun ba guda ba to lokacin da malami yake kula da masu fahimta a kullun yana barin waɗanda ba su da fahimta ba karantarwa yake yi mai kyau ba ban sani ba kun fahimce ni idan za ka yi tambaya to fara tambayar wanda bai sani ba saboda ya gane kasan da yana nan idan ka zo za ka yi hukunci kan mutane a'a ka kalli wane ne yake iya yin goma a bashi goma wa yake iya yin biyar a bashi biyar wa yake iya yin biyu a bashi biyu ko ƴaƴanka idan ka ce za ka ɗora musu hukunci iri ɗaya to idan baka yi aniyar ba za su iya ɗauka ba sai ka ga laifin mutum amma kuma ba laifinsa ba ne ba zai iyawa ba ne shi yasa in an ma za a ɗauka to a ɗauki na ƙasa idan kowa na karkaramin su zai iya ɗaukar uku to a ba kowa uku uku shine ka'ida amma idan an wuce to ba za a ci nasara ba shi yasa hikima ta larabawa take cewa siru ala qadari du'afa idan ana son a yi tafiya a tafi tare to a tafi irin tafiyar masu rauni to wannan za a ci nasara yanzu misali idan aka auna rayuwarmu da rayuwar turawa da suke cewa ya kamata a afirka kowa ya zauna da mata guda ina fata ana fahimta ta to shi wani a ƙauye ba ruwan shi da tsarin rayuwarku a sadaki shi can su suka sai da suke tsarin rayuwarsu bukka hudu mata hudu kai ko kana buƙatar kaza da kaza da kaza da nauyin ɗaukar matarka da kaza economic ma tunanin ba guda ba addinin ba guda ba al'adar ba guda ba kuma ana son a ce a yi tsari iri guda a tafi tare kaga wannan shirme ne shi yasa dabud da bi mura'atil furuqul fardiyya su mutanen makka misali dan nan yanzu alqur'ani ya sabka su ba a tu iyayensu babu wani annabi wanda ya zo musu shi yasa Allah ce litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna to in su wannan abu ya shafe su ba za mu iya cewa tunda wani annabi bai zo musu ba lalle an jarrabe su amma suna cikin ahlul fatra ku kuma an turo muku annabi to ya za a yi ku yi kiyasin kanku ku da aka turo ma annabi da su da basu samu annabi wanda zai musu wa'azi ba yasa kullun a rayuwa in baka son ka wahala ka rinka kallon bambanci tsakanin mutane ka rinka ɗaukar bambanci wane yafi wane ko wajen imani aikin addini idan za ka yin da'awa ka daina kusantar mutanen da ba su son addini sosai a'a idan ana neman taimako a nemi waɗanda suna da abin taimakawa kuma suna shirye su taimaka amma idan aka ce a'a mutane sai sun ba da ƙarfi yanzu ai wa'azi ne muke yi anan waɗanda suke buƙatar su zo su saurari wa'azi daban waɗansu da yawa ɗin ba su da buƙatar su saurari wa'azin kada ka damu da wannan ka damu da wanda yake son ya tafi tare da kai amma wani ina son shi kai sai duniya ta taru gaban shi wani son shi kai kowa sai ya fahimci abin da ya fahimta wani son shi kai irin yadda yake da kishin addini ko ya kishin addini haka nan ba zai taɓa yiwa ba Allah ya bambanta mutane ta ko ina hankalin su ba ɗaya ba ƙarfin duke su ba ɗaya ba niyyar su ƙarfin ta ba ɗaya ba tunanin su ba ɗaya ba alƙiblar da suka dosa ba ɗaya ba ko a ina kake ka rinka kallon wannan in baka son ka sha wahala a rayuwarka wa qalu shi yasa malaman fiqh sai ga sun yi kiyasi wani lokacin sai kiyasi ya zama to ba daidai ba domin kiyasi wanda a daidai sai an gane cewa abubuwan sun yi kamanceceniya ba a kamanta dan kwaya da wanda ba dan kwaya ba amma idan an kaɗu da dan kwaya da dan kwaya an kai kiyasin su babu wata matsala mun fahimci wannan da ke ko to madalla wa qalu qad massa aba an ad-dharra wa sarra Allah ce to fa akhadnahum sai muka kama su baghtatan wato a girshe shi baghtatan wato abu ne wanda yake fi'ili ne wanda yana zakkuwa bughita ake cewa wato an zo mishi a girji wato ba a cewa bagata babu bagata sai dai a ce bughita an kama shi bagtatan waɗansu malamai suka ce yana matsayin wato hal kenan mun kama su cikin hali sai ya zamanto halin nan dama ibnu malik ya faɗi cewa shi bagtatan yana zakkuwa masdar yana zakkuwa matsayin hal wa masdarun munakkarun halun yaqa bi kasratin ka bagtatin zaidan tala ya an ce bagtatan masdar ne bi ma'anar hal waɗansu suka ce nan hali ne na mai kamawa kenan mubaghiti na lahumul azab mu mun kama su da azaba ya zo musu a girce ko ko mubagatina lokacin da anka kama su ba suna cikin shiri ba kenan sai zaman to hali ne na maf'ulun bihi waɗansu kuma suka ce a'a baghtatan maf'ulun mutlaq ne kenan bughita baghtatan an kama shi a girce ina fata an fahimce ni ko kuma ka ɗauke shi maf'ulun mutlaq gashi nan dai malamai sun yi bayani fa akhadnahum sai muka kama su baghtatan ba zato ba tsammani ba shiri wahum la yash'urun su ba su da sani nan sai zaman to shi bagtatan wahum la yashuruna alhali suna cikin halin da ba su ji kuma ma'ana ba su cikin shani wahum la ya'lamuna kenan sai zaman to ta'kidi na na bagtatan domin shi bagtatan ba shirye suke ba wahum la yashuruna kuma ba su da sani sai zaman to ta'kidi na akai ina fata an fahimce ni fi'ili na wato sha'ara yashuru ne shine cewa ma'ana ya ji abu wahum la yashurun su ko ba su cikin ji ka kusan akwai hatsari a zo maka ta inda baka sa tsammani ba saboda idan abu zai zo ma ta inda ka shirya to komai tsananin tsoron da kakai bai kai ba ga abin da baka san da shi ba yanzu sai kaga mutum kun san kyankyaso ko kyankyaso idan ya tafi cikin cinanka karkashin cinanka a cikin duhu sai ka tuma ka sa tsammanin wani bala'i na ko ba haka nan bane saboda bi saboda rashin sani Allah kai mu da tsari dan haka kamu ne na Allah subhanahu wataala ya kama su cikin shirin lokacin da ba su shirya ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah subhanahu wa ta'ala ce walau anna ahlal qura da dai mutanen alƙaryoyi an gane ko waɗanda aka ba da labarin su amanu sun yi imani irin imani wanda ake bukata wattaqau da sun ji tsoron Allah ko kuma wattaqau da sun ji tsoron azabar Allah ko kuma wata ƙauda sun yi taƙawa ma'ana sun bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi a yi suka yi abin da Allah ya ce su hannu suka hannu duk yana iya ɗauka domin ya shafe abin da suka ji tsoron shi an gane ko ina fata an fahimce ni to inda sun yi wannan wato wannan harafi da ake kira na lau shi ne suke cewa harfu limtina limtina idan aka ce lau tana nuna cewa abin bai faru ba da sun yi da kaza ya faru da yake busu yi ba kuma kaza bai faru ba to walau anna ahlul qura amanu wattaqau da dai mutanen alƙarya amanu sun yi imani wattaqau suka ji tsoro suka yi taqawa la fatahna alaihim da mun bude musu an gane ko wato qira'ata imam ibnu amir da imam abu ja'far da kuma ruwais an gane ko shine la fatahna in an ce fataha ya bude fattaha ya bubbuɗe waɗansu malamai suka ce dun ma'anarsu ɗaya waɗansu suka ce a'a fatahna da mun buɗe musu in sun doge sai mu ƙara musu kenan sai zaman to fattaha tana nuna ta'kidi akan cewa in sun ɗore abin zai ɗore la fatahna alaihim da mun buɗe musu barakatin minas sama'i wal ard ba albarka guda ba albarkoki haka ake cewa ko ina ganin da Hausa albarkoki minas sama'i daga sama wal ardi daga ƙasa da arziki ya zo musu ta sama ko ta ƙasa haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ga ahlul kitabi a cikin suratul ma'ida nan amu ne can kuma ya zama to ahlul kitabi ne walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu kaga walau anna ahlul kitabi da dai ahlul kitabi amanu wattaqau sun yi imani an gane ko kuma sun ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wataala ce la kaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu zunuban su kaga nan ana zancen duniya ne can kuma sai aka fara ma da zancen lahira la kaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu zunuban su ashe imani da takawa suna sa Allah ya kankare maka zunubanka wala adkhalnahum jannatin na'im da kuma mun sanya su a cikin aljanna kinan kaga nan sakamakon su na lahira kinan walau annahum aqamu at-taurata wal injil da dai sun tsayar da at-taura ma'ana sun yi aiki da ita ba wai ana nufin a dauki littafi a tsayar da shi haka ba da sun yi aiki bit wato walau annahum aqamu at-taurata wal injila da sun yi aiki da at-taura da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar musu daga ubangiji shine alqur'ani kenan ana maganar nan ahlul kitabi na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ce la akalu min fawqihim da sun ci arziki daga saman su wa min tahti arjulihim da kuma sun ci daga karkashin su ma'ana albarkokin sama da na ƙasa Allah zai bude su waɗanda suke cewa idan an bi musulunci ba za a samun ci gaba ba idan aka yi imani ba za a samun ci gaba ba ba za a samun saukin rayuwa ba ƙarya ne masu cewa wanga zamani da muke ciki in dai kace halatta zaka nema ba ka samun ta ba ƙarya ne domin Allah ya ce gashi nan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da an yi imani an bi Allah da albarkoki sun zo ko da kaga waɗansu mutane sun samu wani arziki ta hanyar haram to shi ko bai da albarka yau akwai arzikin idan ka dubi mutanen da ba su da arziki mai yawa amma sun fi mu jin daɗin rayuwa yau za ka ga mutum da kuɗaɗe bai san abin da zai yi da su ba amma bai cikin kwanciyar hankali kuɗin sun yi yawa amma babu albarka da haka ashe idan muna son rayuwar mu samu sauki mu bi Allah da an yi adalci da take iske kowa ya rayu cikin sauki doki kasashen turawa suna zaluntar mu amma a tsarin kasashen su suna mi suna kwatanta adalci to da mu da su yafi jin daɗin rayuwa saboda ƙasa ba a yaddan mutum guda ya yi rubda ciki da tukiyar al'umma sai ka iska kowa na samun gwargwadon abin da ya samu amma munan sai mutum guda ya kwashe dukiyar mutum miliyan goma in ya ɗauka sai shi ta yi sha daɗi ku kuma ku shiga cikin bala'i kaga kenan ya za a yi rayuwa sai sauki ba za ta yi sauki ba ina fatan an fahimce ni sai Allah ce to la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkoki an gane ko minas sama'i daga sama wal ardi sannan kuma a ƙasa walakin sai dai aha istidraki kazzabu sun ƙaryata kazzabu sun ƙaryata ayoyin mu kana iya kaddarta kazzabu bi ayatina ina fata an fahimce ni ko kuma kazzabu sun ƙaryatar da manzon su wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya walakin sai dai kazzabu saboda ka kaddara dukkan abinda zai iya zamantowa salih yana daga cikin hikima ta alqur'ani bai ce sun karyatar da ayoyin mu ba bai ce sun karyatar da manzon mu ba domin in kace sun karyatar da ayoyi sun karyatar da manzo in kace sun karyatar da manzo sun karyatar da ayoyi babu wani matsala walakin sai dai dukkan su kazzabu sai suka sun karyata fa akhadnahum sai muka kama su bima kanu yaksibun saboda abinda suka kasance suna aikatawa bima kanu yaksibun saboda abinda suka kasance suna aikatawa ana abu biyu kamata ka gane zuwa uku na farko dalilin da yasa Allah ya kama su aikin da suka yi shi yasa nan kasashen mu ana son a kama mutum da laifi ba dan aikin shi ba don ba a son shi shi kuma Allah subhanahu wataala bai kama ka sai dalilin laifin da ka aikata na ɗai kenan bima kanu yaktibuna game da abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana ba rana guda ba ba rana biyu ba ba jibi ba gata ba kanu sun ci gaba da aikatawa ina fatan kuna fahimta ta abu na uku kuma a ƙarƙashin wannan aya ma ismul mausul ce to nan ta zo ta dunkule abubuwan da suka aikata domin a nan idan muna son mu fahimta an kawo tarihin annabawa da dama a cikin alkur'ani mun fahimci wannan da kyau ko to kowanne daga cikin su sai ka dauko menene ya aikata daga cikin abin da suka aikata akwai shirka mutanen annabi nuhu sun yi shirka mutanen annabi hudu sun yi shirka mutanen annabi salih sun yi shirka mutanen annabi shu'aibu sun yi shirka ko ba haka ba kenan to duk yana daga cikin bima kanu yaksibuna mutanen annabi lutu sun yi liwati bayan shirka ko mutanen annabi shu'aibu sun tauye mudu duk yana daga cikin bima kanu yaksibuna wannan ma din sai ta baka ma'anoni masu yawa da abin da yazo a dunkule shi daga cikin hikima ta alqur'ani sai ya zo da kalima guda wadda za ka iya fassara ta da aya 200 ko 400 ko 500 domin abin da sun ka aikata din yanzu in muka fara bayanin shi cikin surori daban-daban ba wai awa ba sai mu kai sha biyu nan na dare ba mu cimma korbin abin da sun ka aikata ba ina fata an fahimce ni walakin kazzabu sai dai sun karyata fa akhadnahum sai muka kama su bima kanu yaksibun game da wanda suka aikatawa dukkan kuma koda Allah ya bude musu abin da yake cikin sammai da kasai dan jarraba su ne mu fahimci wannan da kyau dan a jarraba ku ne wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa sai Allah ce linaftinahum fihi wato ma'ana koda Allah ya bude muna albarkokin mai da kasai in mun yi imani jarraba mu ne zai yi za mu ci gaba da gode mishi ko ba za mu ci gaba da gode mishi ba domin yana yiwa mutum yana cikin tsanani sai Allah ya bashi sauki daga baya kuma sai butulci ma Allah subhanahu wataala kenan kada a sa tsammanin da an ce la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard a'a in mutun yayi imani ya ji tsoron Allah Allah ya bude mai albarkoki na sammai da kasai Allah ba zai jarrabe shi ba a'a ba haka ake nufi ba shi kanshi in an baka dadin jarraba ka ne za a yi qala musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون idan Allah ya ya wato ai suna jin dadin halaka makin su ko kuma suna jin dadin a ba su gadon kasa su mallaki kansu ko to wayastakhlifakum fil ardi to ka kusa tsammanin ta kare fa yanzura kaifa ta'malun Allah zai ga menene za ku aikatawa kuma haka Allah subhanahu wata'ala yi ya halakar da makin su shine fir'auna ko to mina na sun ka aikata bayan wannan sai sun ka shiga cikin shirka wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما, كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجلكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب duk inda an ka juya ka wallahi jaraba kake kada baka sa tsammanin dan Allah ya baka dadi ba jaraba kake ba wallahi jarabawa ce Allah ya gane da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce afa amina ahlul qura afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun Allah subhanahu wa ta'ala ce afa amina ahlul qura shin mutanen alƙarya sun amince an ya'tiyahum ba'suna wato ba'suna azaban mu ta zo musu bayatan an gane ko bayatan shine ana nufin da daddare domin galibi an ce bayyata yana nufin ɓoyewa shi ko dare yana ɓoye wanda ke cikin shi ina fatan an fahimce ni to shi yasa Allah subhanahu wataala ya wannan tambaya ta ban mamaki malamai suke cewa nan abinda an mamaki shine sun yi taro an gane ko ma'ana sun haɗu akan ƙaryatar da manzannin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya wannan tambaya afa amina ahlul qura yanzu mutanen alƙarya suna da amincin an yi atiyahum ba'suna azaban mu ta zo musu bayatan da daddare wahum na'imun alhali suna cikin bacci shikenan sai azaba ta fara sabka sun amince ma wannan al'amarin domin mi domin kafircewa al'ummomi tare da zuwan annabawa da bayanin ayoyi daki-daki abin mamaki ne abin da ya kamata a ga mutane sun taru akan gaskiya ba sun taru akan ƙarya ba ko ba haka nan bane to mu ko yanzu taruwa akan gaskiya shine yake ba mutane mamaki domin da ka ce zaka kama hanyar gaskiya sai a ce wancan wawa na yau duk duniya in ka ji an ce ma wawa wallahi gaskiya kake son aiki da ita da ka ce kana son a yi gyara ka zan matsala ko a ma'aikata ko har cikin malamai yanzu wanda ke son a tsaya a bi al'amurra yadda shari'a ta ce sai a ce wancan hoshi na son kama mutane matsala in ka zo sabis kace kana son ayi aiki sai a ce ka kama mutane matsala gidanka in ka sa doka kana son a kiyaye addini sai matarka da ƴaƴanka su ce ka zamanto musu matsala ko ba haka ba in ka ji matarka tana yabonka to wallahi in baka yi anniya ba kai wutar jahannama da ka ji ta ce a'a wallahi mu ka mun yi sa'a na gidanmu babu ruwa ne wai na gidansu babu ruwa ne ma'ana lokacin da an ka gada ma aka hita lokacin da an ka gada ma aka dawowa wai shine na ruwa- na gidanmu babu ruwa ne da ka ji matarka tana tsuki to ka ce sai an sa hijabi kuma ba a yawan fita kuma a je makaranta kuma a yi har da alkur'ani kuma a yi sallah lokacin da lokacin sallah yayi amma da ka ce abi addini to ka zama matsala gare su in ko kabbar su su yi abin da suka gada ba to ka huta shi yasa kuke ganin mutane ba su son annabawa an gane ko mafi yawancin mutane ba su son annabawa don mi don abinda annabawa suke cewa ai ba su son shi haka malami kada kai mamakin mutane suna damuwa da kai da ka shiga cikin mutane sai a ce to gashi nan yanzu stars stars na ta yi eh zai zo shi muna zancen lahira kun san shi bai da wani zance sai dai lahira lahira sallah azumi kaza kaza kaza kaza kaza amma da an zo an ce a'a ga wani can ta hewa yayo shi call ya ce to sai bon yanzu yana kawo muna labari ba ai wata sabuwar bakuwa ba ka ji abin da ke son ya ji labari amma mai ce mai iyaka iyaka kai kusan mutuwa to shi bai son wannan magana tawatu'uhum alal kadhib shine abin mamaki Allah yana mamakin wato ko yana yana nuna muna abin mamaki a cikin kissarsu an gane ko shine cewa ya an kai duka waɗannan mutanen suka haɗu akan ƙaryatar da manzannin Allah subhanahu wata'ala har wannan azaba ta same su shin suna da amincin cewa azaba Allah ba za ta zama musu ba bayatan da daddare malamai suka ce shi wannan bayatan masdar ne wato a larabci ana cewa bata yabitu baitan wa baitutatan wa bayatan wannan shine asalin shi a larabci waɗansu suka ce bayatan halun min alfa'ili kenan mu su Allah subhanahu wata'ala mubayyitina lahumul azab mu zo musu azaba da daddare ko kuma bayatan halin ne min al-maf'uli mubayyatina lahum al-azab tunda mubayyatu wanda anka zoma da abu an gane ko da daddare kenan suna cikin halin mun zo musu abin da daddare ko kuma ka dauke shi wato maf'ulun mutlaq kenan bayatan an ya atihum ba'suna bayatan bata yabitu bayatan ko kuma ya zamanto an ya atihum ba'suna bayatan na'ibun anil maf'ulul mutlaq wato an ya atihum itiyana bayatin ya zo musu a cikin lokacin da suke da daddare wahum na'imun ana bacci an yi duk abin da ake yi an ƙare ka dibi lokacin da kake bacci yana daga cikin abin da ya kamata ɗan adam ya ji tsoron Allah kullum sai ka shiga hannun Allah lokacin da kake bacci fa ba ka da wani ƙoƙari ba ka iya kare kanka daga azaban ma ɗan adam balle ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk abin da ka yi in musulmi ne in kafiri in ka yi bacci rayuwarka hannu hannuwa take komawa hannun Allah Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma lokacin da rayuwarka ta je ga hannun Allah wa ya gaya maka kana da tabbacin za a sake dawowa da ita baka da tabbaci kuma Allah nan shine kake ma ta'addanci da rana kuma ka je ka kwanta kuma rayuwarka ta koma izuwa gare shi wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl Allah ya karbi rayuwarka tana can ga hannunsa sai ya gana ma zai dawo maka da ita in ya gana ma ba zai dawo maka da ita ba kuma ba abin da za a yi kuma mutane suna ganin har suna da ƙarfi ƙarfin bi gare ka tunda bacci za kai in kuma kai yi bacci da yau ka taji hannun Allah to wat wat kai da kanka ka san a ce kamar abin da Bahaushe yake cewa sai an ƙare nika a kawo mini gari ka ƙare duk iskancin ka kaf kuma rayuwarka ta je ga hannun Allah kullun sai ta je kullun sai ta je baccin dare ɗaya kawai banda na rana banda wani bacci wanda ba wannan ba so nawa kake shiga hannun Allah afa amina ahlul qura shin mutanen alƙarya sun amince an yi atiyahum ba'suna azaban mu ta zo musu bayatan da daddare wahum na'imun suna cikin bacci busu san inda suke ba sai sun ji azaba ta fara sabka sai Allah ce mi
أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَعْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ Allah subhanahu wata'ala ce awa amina ahlul qura nan muna da qira'a guda biyu akwai qira'a ta Imam Nafi' da qira'a ta Imam Abu Ja'far da qira'a ta Imam Ibn Kasir ina fata an fahimce ni an gane ko da qira'a ta Ibn Amir sun karanta aw amina sai kai hattara cikin karatun alqur'ani yanzu da ka dauki alqur'ani mai warsh zaka ga wannan wawun din ba fatha gare ta ba kenan akwai awa akwai au to kaga wajen karatun alkur'ani karshen ta in ka ji wani ya ce au amina sai ka ce ai an yi kuskure ba kuskure bane qira'a ce ɗaya ne daga cikin kira'o'in da aka karanta da su waɗannan kira'o'in guda hudu to amma ne ne bambanci ta fuskar ma'ana in an ce awa amina ita wawunkin nan matsayin wawul atfi take domin a ta tambaya ta farko afa amina an yi tambaya kuma sai aka ƙara yin wata tambaya a aka yi tambaya wa amina kina an ƙara wata tambaya akan wata tambaya amma yanka ce au to ita au tana nufin at-taqsim an bambanta an yi wannan tambaya kuma koko sun dauki wannan halin ko wannan halin kenan nan sai zaman to nan tambaya ce aka yi karin tambaya koko na an ba su zabi ko wannan ko wannan shi yasa zaka iske wani lokaci wanda ke karatu alqur'ani in yaji sabani sai ce an yi kuskure kai koma wajen manyan manyan malamai su maka bayanin me ake nufi har a gane akwai kuskuren ko babu kenan awa amina ahlul qura shin mutanen gari sun amince an yi a tiyahun ba suna azaban mu ta zo musu duhan lokacin hantsi shine duhan a cikin larabci ana cewa duha ana cewa ad-dahwu kuma ana cewa ad-dahwatu asalin duha malamai suke cewa daw'u shamsi idza ashraq rana haskenta wanda ya fito lokacin da ta fito zuwa lokacin hantsi shi ake kira duha amma malaman fiqh sai sun ce qaida rumhin idan ta zamanto daidai tsawon dan mashi domin mi domin lokacin da ake yin sallar duha kenan sallar lokacin da hantsin rana ya fito ko ya fara tsanani an gane ko ina fata an fahimce ni sannan kuma kalima ta duha malamai suke cewa yuzakkar wa yuannas ana cewa hadhihi duha ana cewa hadha duha domin in an kalli alwaqtu lokaci sai a ce haza babu matsala a larabci so da dama zaka ga abu yuzakkar wa yu'annas amma mai koyon larabci sabo sai ka ji ce a ai wancan malamin yayi kuskure kuma dama malamai suke cewa lokaci ne wanda ana sanya shi don galibi lokaci ne wanda in ana son ayi wani abu mai muhimmanci kafin rana ta yi tsanani zaka iya aiki shi yasa ma munan noma sai a ce an dauki yan mi yan hantsi saboda da rana ta yi babu ne a saka ga dan adam ba kowa yake yin aiki cikin rana ba shi yasa ma mutanen fir'auna sun kace ayi a dauki alƙawali ranar da za a bugawa wa an yuhshara nasu duha qala maw'idukum yawm zinati wa an yuhshara nasu duha ranar da za a kabira a buga ayi gaba da gaba shine duha dan an san wannan lokacin kowa yana iya zuwa kuma ayi ta ta kari ina fata an fince ni to shi ne asalin wannan kalma a cikin yaren larabci zaka ga laraba suna cewa adha an gane ko kenan ma'ana wato ya shigo cikin lokacin hantsi ko adha za ku ga larabawa a cikin ilimin larabci ko a cikin yaren larabci suna yawan sawan lokaci zuwa ga abin da ya kasance kaga adha daga duha aka dauko lokacin duha amsa daga almasauna wani lokacin ana nufin ya mareta ko ko ana nufin ya kasance an gane ko ba ta ya bitu wani lokacin ana nufin ya kwana wani lokacin ba ta kuma ya wayi gari zaka iske laraba suna sawa alaka ta lokaci da irin waɗannan abubuwan ina fata an fahimce ni daga nan kuma zaka samo duha shine yayi yayi mi yayi layya al-udhiya an gane ko al-udhiya ko ad-dhahiya shine abin da muke layya da shi to daga ina ya samu asali saboda ana yanka ta ne a wannan lokaci jami'in ta ana kiran shi ad-dhahaya ko al-adahi an gane ko sannan kuma ana kiranta al-adhat sai zaman to kuma lokaci da larabci an ce dhaha shine yayi sacrifice kansa ya sadaukar da kansa ina fata ana fahimta ta Ahmad Shauki ɗaya daga cikin shu'ara na ƙasar Misra yake cewa wala yabnil mamalika kadhahaya babu abin daga gina mulki irin gawaye domin in ana son a gina mulki sai an samu gawaye sai an yi fafutuka abin da yake faɗa Ahmad Shauki wanda ya kasida ta wato abin nan ta ba ƙasar Suriya wato yancinta a lokacin da faransa ta bata kasida tana da tsawo babu lokacin da zamu iya kawo ta almuhimmu dai awa amina ahlul qura shin mutanen alƙarya sun amince an ya atiyahum ba'suna azaban mu tazo musu duhan lokacin hantsi wahum yal'abuna ana wasa ana ganin babu wani abu kowa ya shiga lokacin wasa masu kwallo suna kwallo ana ta ana ana kallon kwallo ana kuwa ko ba haka ba masu dara suna yin dara kowace irin wasa wani shina wasa da yara suna wasa mata suna wasa wani ma shina da amarya bai iya hitowa shina shina wasa da amarya cikin gida sai azaba ta zo kaf kana da aminci azaba ta zo maka wannan wannan abubuwa ne waɗanda suke masu hatsari babu wanda kuma zai yarda maka ne wannan sai mutum zai cikin hatsari kuma nan waɗanga misallai lokuta Allah ya keɓance suna ba wai don saboda su ɗaya ne lokacin da Allah zai iya kama ɗan adam ba duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya ga dama zai iya kama ka kuma ta irin yadda ya ga dama afa aminal ladina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul ard أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ba wai sai waɗannan lokutan ba duk lokacin da Allah ya ga damar kama ka zai kama ka kuma ta inda Allah subhanahu wata'ala yake son ya kama ka haka zai kama ka kidan kada a sa tsammanin dan Allah ya ce duhan a'a ba a in ya ga dama ya kama su duha in ya ga dama ya kama su da rana in ya ga dama ya kama su da daddare in ya ga dama ya kama su lokacin da ma suka shirya suna ganin za su tunkari yaki an kama fir'auna cikin lokacin da yake cikin jin karfin sa kenan da haka nan da duha da bayatan kawai an dan baka misalin waɗansu lokuta ne amma saboda lokuta ne waɗanda ɗan adam bai cikin shiri amma ba wai dan saboda in mutum yana cikin shiri ba zai iya gaba da gaba da Allah shirin ka ga Allah banza ne don baka da wani ƙarfi in Allah subhanahu wataala tashi warga zaka cikin dan lokaci kaɗan Allah subhanahu wataala zai warga da kai Allah ya muni tsari sai Allah subhanahu wataala ya ce afa aminu makrallah afa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله ينزسون أمن تيما ما كرتين الله سبحانه وتعالى to ana akwai mas'ala wadda take wato mas'ala ce ta aqida shine cewa waɗansu sifofi an ce ba a danganta su izuwa ga Allah subhanahu wataala sai an yi kaidin su kaman makirci an gane ko tunda Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah sai an kace suna makirci Allah yana musu makirci wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin sai suka ce ba a itlaqin waɗannan abubuwa sai an yi musu qaidi min babil jaza to anan kuma ba a faɗi makircin kafirai ba kawai sai an kace afa aminu makarallah shin sun amince ma makircin Allah nan kuma ba a kawo nasu makirci ba tau kaga ga magana ta san sabuwa ko ba haka ba to waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa nan an shafe makircin su domin Allah ba zai kama su ba sai sun yi nasu makircin waɗansu malamai suka ce a'a nan tun da Allah ya yi itlaqin nashi bai kawo nasu ba to babu nasu kenan wagga kalima ta makircin ana iya itlaqin ta ga Allah subhanahu wataala dan bai kawo nasu din ba maganganu ne na malamai musamman na aqida an gane ko afa aminu makrallah sun sun amince ma makircin Allah subhanahu wataala dan haka duk lokacin da sifa ta Allah subhanahu wataala ta zo abinda ake bukata gare ka abu guda uku na farko in Allah ya tabbatar ma kanshi abu to ka tabbatar ma Allah da abin da Allah ya tabbatar ma kansa kada ka ce a'a ba haka Allah bai ba wato kamar kana son ka nuna shi Allah bai san kanshi ba kai ka san Allah shi yasa ka'ida guda biyu na farko sai Allah fito da su baro baro laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir babu wani abu wanda yake kama da Allah duk yadda zatonka ya kai ga wani abu to da ya kai gare shi to ba Allah bane don shi Allah laysa ka mislihi shay kenan sai ka kore ma Allah subhanahu wata'ala tamka wa huwa as-sami'ul basir ka tabbatan ma Allah abinda Allah tabbatan maka amma ka zabura ka ce a'a Allah bai da kaza bai da kaza kenan kana son ka nuna kafi Allah sanin Allah a antum a'lamu amillah kafi Allah sanin Allah da Allah yake cewa yana da kaza ka ce Allah bai da kaza a ba saka wannan ba ina fata an fahimce ni to na uku kuma sai ka cire kanka da sanin yaya na Allah subhanahu wata'ala yayi kaza tunda baka san yadda Allah subhanahu wataala yake ba to ya za a yi ka gane cewa Allah subhanahu wataala yanzu misali duk lokacin da za a danganta abu don ku gane da kyau zuwa ga wani abu to bambanta shi ba ta da wahala yanzu misali in nace ra'asul kalbi me nake nufi kan kare ko to ra'asul jamali kan raƙumi ko to ra'asu alhisan kan doki ra'asul insan kan mutum ɗai ne ba ɗaya suke ba to shi yasa in Allah ya danganta ma kanshi abu tun da ka bambanta waɗanda ka sani to shi Allah da baka sani ba sai ka bar mai sani zuwa gare shi in ba haka ba ka ce wajen tawili ba haka aka nuhi ba to kina kana nufin ke ce kai kai Allah sani a antum a'lamu amillah ka ko sauka ƙarya ta mai girma Sheikh Muhammad Al-Amin Shafi'i ya ce subhanaka hadha buhtanu azim ka ce kai Allah sanin Allah ai ƙarya ta ka kai a'a bari dai Allah ya tabbatar maka shi da kaza ya abin yake Allah bai bani labari ba da yana son in sani da ya sanar da ni na tsaya baki inda ilimi na tsaya amma sai ka iske waɗansu ɗan ilmul kalam da ilmul jadal da ilmul mantiq da ilmul falsafa da safsafaiyun sun kama shiga a yi littafi kan maganganu waɗanda ba su da wani amfani ka bar ma Allah subhanahu wataala afa aminu makarallah shin sun amince ma makircin Allah subhanahu wataala kaga har yanzu bai kawo nasu ba fala ya'manu makarallah babu wanda zai amince ma makircin Allah subhanahu wataala illa alqaumul khasirun sai mutane waɗanda suke masu hasara su kaɗai da suke amince ma makircin Allah subhanahu wata'ala an gane ko to sai malamai suka yi magana mai tsawo a ƙarƙashin wannan saboda nan Allah ya kawo makircinsa mujmal na biyu Allah ya kawo babu mai amince ma makircinsa mujmal kuma yana buƙatar sai an yi bayanin shi domin mi domin cewa ba wato babu mai amince ma makircin Allah ma'ana azaba Allah sai mutane da suke hasararru ba ana nufin kowane hali ba kuma ba ana nufin kowaɗanne mutane mutane ake nufi ba domin Allah subhanahu wata'ala mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu amince ma azabar shi da sharadi guda biyu wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ai ko an ba mu aman Allah ba zai azabtar da su ba matuƙa kana cikin su akwai maganganu masu yawa a ƙarƙashin wannan wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna matuƙa ana istighfari na gaskiya Allah ba zai muna azaba ba to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi me yayin da saura kenan yanzu istighfari to kaga idan mutum yace yana istighfari kuma yana tunanin cewa tunda Allah ya masa alƙawali ba a ce wannan yana daga cikin allazina min alkhasirin daga cikin hasararru tunda Allah na ya baka wanga da kanshi yace in dai kan rike istighfari na gaskiya to ka kubuce ma azabar sa dan haka nan ba za a ce fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun ba kana daga cikin hasararru ina fatan kuna fahimta ta hadisi ya tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne wanda yake na Jabir dan Abdullah na cikin sahihul Bukhari Jabir bin Abdullah yake ba da labari aya ta sabka a cikin suratul an'am lokacin da Allah subhanahu wata'ala ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum Allah yana da ikon ya sabka muku da azaba ta zo muku daga sama kamar yadda aka turo mu mutane annabi shu'aibu misali girgije daga sama an gane ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace a'udhu biwajhika ina neman tsari da huskarka qala sai kuma ya ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam ko mala'ikin da zo da wahayi aw min tahti arjulikum ko ko ta karkashin ku kamar yadda an kai musu karuna da waɗanda kuma aka jirgiza ƙasa suka rufta suka hadaka ko a hada maka biyu ko a maka daya qala a'udhu bi wajhika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina neman tsarin ka aw yalbisakum shi'a ko ko Allah ya rikitar da ku ku shiga cikin juna an gane ko aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah yana dandana masashin ko azabar sashi yanzu wannan rikici da muke ciki na siyasoshi da zanga-zanga ana ɗanɗana muna azabar juna ne ko ba haka ba idan musulmi bai yi hankuri da musulmi ba kafiri da zuwa yi hankuri da musulmi in ji wani malami idan musulmi ya kasa hankuri da ɗan shi musulmi ya kasa samun ya zauna da ɗan shi musulmi a samu maslaha a nemi yadda za a yi a ci nasara a yanzu kafirai ne za su zo su samu muna solution sai mun kare yaki ƙasar ta yi kata kata kata kata sannan kafirai su zo da majalisar ɗinkin duniya su zama da mu kamar yadda aka yi a mali sannan mu samu mafita to kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha ahwan wannan na ƙarshen da Allah ya faɗa na cewa au yalbisa kum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd wannan shine mafi sauki au hadha aisaru ko ko wannan shine mafi sauki duka dai abin da ne rawi yayi shakka riwaya ta Imam Tirmidhi sai ce hatani ahwanu waɗannan guda biyu su suka fi sauki ko kuma au hatani aisaru waɗannan guda biyu su ne suka fi sauki to kaga ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya amince ma azaba ta zo bane amma ya nuna wannan yafi wannan sauki ko da azaba za ta zo domin wata azaba ta fi wata azaba sauki ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma dole na wagga sai ta faru cewa sai mutane sun samu matsala Allah subhanahu wataala ba zai halakar da mu gaba ɗaya ba amma wannan za ta faru idan muka yi sakaci muka zo da abubuwan da za su samu wannan abu ya faru mun fahimci wannan da kyau ko to anan magana zuwa ga dan Qur'ani Yunus sai ce to kai kaji a riwaya ta Imam Bukhari an ce ingantatta ta yace hadha aisar a wagga riwaya kuma ta Imam Muslim ta yace hatani wadanga guda biyu babu matsala da yace aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd duka ala azaba guda ce idan muka zamanto Allah ya sanya mu muka zamanto kungiyoyi kungiyoyi muka shiga juna sai a dandana mu azabar juna shi yasa ce haza inda kuma yace hatani babu matsala yalbisakum shi'a an kalli cewa an sa jama'a sun shiga cikin hargitsi wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd kuma nan kuma an kalli lokacin da suka shiga sun danda sai aka kalli farkon abin da karshen shi shi yasa ce hatani babu matsala ana iya kallon abu a ce masa guda ta wata fuska wani lokacin kuma a ce masa biyu ta wata fuska ina fata kun fahimce ni to dan haka dai a takaice dan haka wannan ba amince ma azaba Allah bane tana da mataki mataki za mu duba idan muka duba har yanzu akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihu Muslim an gane ko lokacin da Hatib bin Abi Balta'a ɗaya daga cikin sahabbai an tashi za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya yaki mutanen Madina mutanen Makka afwan sai shi Hatib ya tura wata mata da wani sako ta kai ma mutanen Makka saboda shi ko bai da ƴan uwa yana tsoron Quraysh yana son ƴan uwa Qurayshawa su ba iyalin shi kariya to sai kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu labari ya tura Aliyu aka je aka kwace ke wannan sakon ina fata an fahimci ni hadisin yana da tsawo to sai sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi wato da'ni adribu da'ni ya rasulullah adribu unqa hadha almunafiq ka barni in bugi wuyan wannan munafiki qala innahu shahida badran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin badar wa ma yudrika la Allah an yakuna qad tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum mi ya sanar da kai cewa kenan baka da masaniyar cewa ko ko cewa baka sani cewa ba Allah ya tsinkaye abin da ke zukatan mutanen da suka je yakin Badar yace ku aikata abin da ku dama na gafarta muku waɗannan mutanen kenan ba za a ce ba su wato sun samu aminci daga azabar Allah saboda ta hanyar wahayi ne abin ya zo kuma ba ɗaya bane da kafirrai da Allah ya ce wa wato i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu likitabun aziz su kafirrai waɗanda suke aikata abu da anka ce i'malu ma shi'tum nan kace na amma su mutanen badar sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi ke nuna da an ce an gafarta musu ba su je su ci gaba da sabo a'a sun tabbata akan imani da sallah da kokari da jihadi ina fata an fahimce ni to don haka amince ma azaba Allah in kaga mutun na banna yana kuma amince ma azaba Allah to irin waɗannan su ne ake zance fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun babu wanda ke amince ma azaba Allah sai mutane wanda suke wato masu hasara akwai dan bayani karshe akan karkashin ayar ba za mu iya gabatar da shi ba kuma lokaci an nuna mini ya kare nan ya kamata mu dakanta ƴan uwa insha Allah ta'ala sai sati na gaba in Allah ya kai mu rai za mu zo mu ci gaba da karatu in Allah ya ba mu dama abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh